ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da ganin wannan lokaci mai albarka watan tara watan ramadan wanda yau muna marice na biyu da wannan wata mai albarka hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1442 wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu shekara 2021 muna cikin tafsirin suratul lukman mun kwana a aya ta goma sha uku ita wannan aya ta goma sha uku din ba mu karkare bayani a kanta ba sai muka kwana muka ce idan mun zo za mu tashi daga kanta fadin Allah ta'ala da yake cewa iz qala luqman libnihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka lahum 'azim وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبزاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa izi ƙara da kumanu libini ka ambata ma al'ummarka ya kai mandan Allah sallallahu alaika wasallam gaya musu labarin lukumanul hikima bawan Allah nan da muka yi bayanin shi wanda galiban ɗin malamai jamfur sun tafi akan cewa shi ba annabi ba ne amma daga cikin manya-manyan salihan bayi waliyan Allah wanda kuma Allah ya yarda da nagartarsu har yana ba mu labarin shi don mai koyi da shi Allah ce a karanta ma mutane a sanda shi lukumani yake faɗa libinihi ga ɗansa wa huwa shi lukumani ya iduhu yana yi ma ɗan wa'azi ya bunayya ya ce ya kai ɗana ya ɗan ƙaramin ɗana la tushrik billah kada ka haɗa Allah da komai inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim ita ce zalimci wanda ya kowane zalimci girma ya ci gaba da bashi labari ya ce wa wasaina da insana lalle hakika Allah mahaliccin mu yayi wa dan adam kowane dan adam an bashi umarni kan ka zama uba an sanar da kai bayan ka zama uba an sanar da kai kan ki zama uwa an sanar da ke bayan kin zama uwa an sanar da ke bi walidaihi game da iyaye mahaifa da suka haifi kowa daga cikinmu an mana wasicin mu kyautata musu a nan ba a ka kalmar kyautatawa ba amma a wata ayar ya ce ihsana da aka ba bukata anan sai an kata ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahan kowane mutum mahaifi ta ɗauki cikinsa rauni bisa rauni wa fisaluhu fi amaini kuma yaye shi sai an yi shekara biyu ko dai ya cika shekara biyu daidai ko a rage wasu watanni kalila don haka Allah ce a nishi kurri ka gode mini ta hanyar bauta mini ni kadai wali walidai ka ka gode ma iyayenka ta hanyar musu biyayya ilayyar masir tabbas makoma ta kowa da komi gare ni take ni gare ni za a dawo wa in jahadaka idan iyayenka suka yi rigima da kai ala an tushrika bi sai ka hada ni da wani ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da wani ilimin da ya tabbatar da wannan addinin gaskiya ne fala tudihuma Allah ce uwayen nakan kansu karka musu biyayya idan suka ce kai shirka ni da nace ka musu biyayya ni kuma anan na taka birki nace anan ba karka musu biyayya amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa duk da haka tunda iyayenka ne ka zauna da su a duniya kyakkyawan zama shirka ce kawai kafirci ne ba za ka yi ba wata bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya mayar da al'amari shi zuwa gare mu summa sannan ilayya zuwa gare mu ne in gare ni in ji Allah ce marji'ukum makomaku take dukanku fa'unabi'ukum zan ba ku labari bima kuntum ta'maluna game da abin da kuke aikatawa waɗannan ayoyi Allah yana ba mu labarin lukumani ne akan irin yadda yake gargadin ɗansa yana ma ɗan shi tarbiyya wanda ana buƙatar ni da kai duk mu yi wa nami ‘ya'yan tarbiyya kamar yadda haka ɗin ya zama wajibi ne ga nami iyayen su masu mana irin wannan tarbiyyar to don a sanar da kai tarbiyya sai aka gwada maka ga yadda za ka yi tarbiyya matakin farko ka tabbatar ma wanda za ka ma tarbiyya ka tabbatar da ka gina shi akan aƙida tauhidi duk irin yadda za ka koya ma mutum abin kirki idan ba ka gwada mashi girman Allah ba wancan abin kirkin ba abin da zai tsinana mashi a ranar kiyama ita shirka wani babban abu ne wajen dagula ɗabi'ar ɗan adam kamar yadda tauhidi yake babban abu mafi girma wajen kyautata ɗan adam shi yasa duk abin da za a samu babu shirka a ciki to yana da sauki duk abin da aka same shi akwai shirka a ciki to wallahi ya lalace shi yasa babu abin da shaidan yake ƙaunai ya ga mutane ba su gane ba irin na shirka duk yadda zai ɓoye shirka ya canza mata suna ya baka ita a wani matsayi wallahi sai ya yi ƙoƙarin yin haka sai dai in Allah ya taimake ka kana neman ilimi kana tare da almajirai da malamai suna sanar da kai menene shirka saboda ita shirka ita ce gulmun azim zalimci mafi girma ya kai aka gano wannan imamul buhari ya kawo hadisi daga jabir daga a'amash an ibrahim bin alqam bin alkamata daga ibrahima dan alkamata daga abdullahi yace lamma nazalat yayin da wata aya ta sabka alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amru muhtadun wannan ayar da take sutul an'ami Allah ya ce waɗanda suka yi imani bisu garwaye imanin su ba da zalunci waɗannan su suke da al'amnu aminci kuma su ne shiryayyu shakka zalika ala a sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya ta da hankalin sahabbai saboda abin ya ɓata musu rai yaya aka yi saboda sun gaba mai tsira kenan domin Allah ce wanda sai ya yi imani sai in bai haɗa imanin da zalunci ba sai ya kashi da nikira zulmin kowane irin zalunci da haka ba yadda za a yi karayu ba ka taɓa yin wani zalunci ba ko ka zalunci kanka ko ka zalunci waninka dole da ɗan adam bai kaucewa to yanzu ga kenan in dai wannan ne shiryayye ba shiryayye a duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya fahimci tambaye sai ce musu a'a bayan sun ce ayyuna lam yalbis imanuhu bi dilmi cikin mu waye isa bai gama imanin shi ba da zalimci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ne tsira da amincin Allah ce musu innahu laysa bi zalika ba yadda kuka fahimta ba ma'ana ayatake ala tasma'u ila qauli lukuman shin buku taba jin maganar lukuman ba da ya fada yana gaya ma dan sai ce inna shirka la zulmun azim to zalincin da Allah yake nihi in kai imani baka hada imanin ka ba da shi shine baka sake zama kafiri ba baka sake tsahi ba baka shiga tsahi ba zalunci anan shi ake nihi tsahi ba ko irin zalunci ba shi yasa zalunci ya rabu gida biyu akwai zulmul akbar akwai zulmul asgar akwai karamin zalunci akwai babban zalunci babban zalunci shine kafirci karamin zalunci shine saban Allah kenan wancan babban zalunci kafirci idan kana da shi ya raba ka da addini ne gaba ɗaya kai ba musulmi ba ne in kaga ka dan musulmi sai ka bar wancan babban zalunci shi kuma karamin zalunci da za ka yi ka yi wata ɓanna ko ka yi laifi ka saɓawa Allah ta hanyar wani shan giya ko zina ko sata ko ƙarya sunanka musulmi mai saɓan Allah zamanka ka taɓa zina ko ka yi zina ba ya cire ka ba daga cikin da'irar musulunci gaba ɗaya a ce mazinaci kafiri ne a ba haka ba ne mazinaci mai saɓan Allah ne musulmi haka mashayin giya mai saɓan Allah ne musulmi haka ɓarawo mai saɓan Allah ne musulmi kowa ya ma sata kuma ko duka dukiyar da magaran ya sace ko a satan ya kashe mutane haka dan caca haka dan yi da mutane haka dan kudi da ruwa saban gashi nan iri-iri wanda muke yi in baka yi ba wancan kayi wancan to duka wannan bai raba ka ba da musulunci bil kulliya sanda sai in ka ce wannan abin ba saban Allah bane kai halaka ne kamar ka sha giya a ce maka haram ne ka ce ƙarya ne duk wanda ce giya haram ne ku rabu da su da Allah to yanzu halatta giya da kai shi ya da ka kabiri ba shan giyan ba kamar ka yi zina ka halatta zina an gane bambancin su ko to wancan zalunci babba da ake nihi shine shirka to duk wanda ya mutu yana shirka Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle ubangiji baya yin gafara idan aka aka mutu ana hada shi da wani amma yana iya yafe ma wani mai lahin da ba shirka ba idan kaga mutun ya dawwama a wuta to shirka ce je da ita ba mamaki ana iya samun wasu su je wuta musulmi ne amma hutawa za su yi shi shirka in an je an je ne dindindin shi ne bambancinsu wanda ya je gaba ɗaya da wanda ya je ya yi kaso ya hutu ɗaya ne ba ɗaya ba ne to duk wani saɓan Allah sai dai a daɗe amma za a hutu amma ita shirka ko mun ƙananta ta diyar da kai ko so ɗaya ka yi ta ka mutu baka tuba ba in ka je ma Allah ne ta ka gama yawo to mun yi bayani a wancan satin muka ce shirka da ake Allah ba zai gafarta ma wanda ya mutu yana yi ba ku gane banda wanda ya tuba kan ya mutu ba ko shirka kake in ka tuba an ka an rusa shirka ana nihin ka mutu ka gamu da Allah kana shirkai to shine ka gama yawo to nau'in kafirci kala uku kala hudu ne abu hudu ne idan mutum ya yi su ya yi shirka da Allah na ɗaya akwai shirkul da'awa na biyu akwai shirkul mahabba na uku akwai shirkul ɗa'a na hudu akwai shirkul khawf shirka ta farko ka raƙa kiran wani irin yadda ake kiran Allah idan aka matsuwa ake roƙo idan ana son ruwan samawa za a roƙa idan muna son aljanna fa idan muna son gafara muna son a ɗauka kare mu daga wata musiba muna son a kawo mana wani alkhairi da jin daɗi in baka da lahiya kana son lahiya wa kake roƙo wake da ikon kata to irin wannan abin da an san ban me yin shi sai Allah kar a ce maka ga wani yana iya yi kamar a ce ga wani shi ma yana gafara ka raka roƙon shi irin yadda ake roƙon algafaru waye algafaru Allah to ka raka ya algafaru igifirni ya arrahmani arhamni ya arrazaqu arzuqni sai ka kira wani mutum ko annabi ne ko mala'ika ne ko wali ne ka kira shi yadda ake ya Allahu ya arrahmani ya arrahim sai ka raka ya ibrahima ya jibrili ya muhammad ya isa ya musa to sanda kake addu'a kana ya Musa ya Musa ya Musa kace daidai take da mutum da wanda ya ce ya Allahu ya Allahu to sunanka kafiri idan kana musu waɗannan makwabtanmu kiristocin nan na Iglis almasihu ya Isa ya Isa suke cewa Yesun wannan Isa ne annabi Isa shine Yesu shine almasihu kuma ba wai su suka kira shi almasihu ba qur'ani ma ya kira shi almasihu ismuhul masihu isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah kaga sunan shi almasihu sai suka ce ya masihu madadin ya allahu sai shi almasihu yace ba ni za ku raka kira ba allah za ku raka kira kun gane sai suka ce a'a mu kai za mu kira kai ka kira allah ne to sai Allah ya ce wanda suka kira almasihu kafirai ne kun gane akwai mai musu cewa addinin kiristanci shi ma addinin shiriya ne kuna da wannan musu ai kun yarda bata ne ko idan ya mutun ya mutu kirista ya dan aljanna ne ko dan wuta ne to isa suke kira idan kiran isa ya zama kafirci to kiran wani mutum a da shi auna da shi da isa waye wani kun san isa ya hishi ko duk waliyin da aka taba isa hishi ko bai hishi ba annabi isa ya hi waliyan mu ko bai hisu ba ya hi mahardatan qur'anin mu ko bai hisu ba ya hi limaman mu ko bai hisu ba annabi isa ya hi sahabban annabi muhammad mu ya hi imamu malik ya hi imamu buhari ya hi sidi abdul qadir ya hi shehu amur tijani ya hi kowane wali ko akwai mai sha wanda a ranka ka ɓoye kana tunanin annabi isa bai hit shehu tijjani ba to kai kafiri domin fifita wani akan annabi kafirci dole ka yarda annabi isa ya hi shehu tijjani ya hi sida abdulkadiri ya hi shehu wane shehu wane shehu wane hatta da sahabbai to amma annabi isan kanshi in aka kira shi an yi kafirci to su wanda basu kai ba isa an kira su a zauna lafiya Allah ma ta yi wa man yad'u min wa man adallu min man yad'u من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة wa hum وهم عن دعائهم غافلون babu wanda yake kowa zama a duk wani batacce babban batacce wanda yake kiran wani Allah wanda ba Allah ba wannan da kake kira la yastajiba lahu ba zai iya ba amsa musu ila yawmil qiyamah har qiyamar tashi yanzu dan ka shekara kana cewa wali ayi ruwa wallahi ba za a yi ruwa dan wali ba in kana so waliyin nan ya mutu kai da kana jin tsoron mutuwa da roƙon karka mutu ka gani kaga da mutuwa ba zai iya amsawa ba dan abin da kake so shi bai da shi Allah yake cewa kuma sannan idan kiyama ta tashi su wannan wanda aka kira din he su ki waɗannan suka kira su ashe kaga kiran wani Allah shirka ne shi ya sanya dan in ce ya alaramma zo ka kama mini wannan ba shi ake kira ba domin abinda alaramma ne zai iyawa amma yanzu misali duk dukkanin mu nan mun yarda shehu Ahmad Tijani ya mutu ko ya rasu a da dadewa haka ne mun yarda shehu Usman dan Hodiyo ya rasu haka ne sai ka zo kana wuridi akwai wuridin da ake ya tijjani ya tijjani ya tijjani tsakaninku da Allah wanda ya rasu zai amsa ne daga kabarinsa bai yiwuwa to idan ka ce wannan kiran shehu tijjani daidai yake ibada ce sai a ce a'a wannan ibada ba ibadar da Allah ya yarda da ita ce ibada ce ta shirka yin ta shirka ne da haka ba a kiran wani shehu in ba Allah ba masu kiran shehu ku bari ba a yin tuntube ka ce shehu abdulkadir a'a kayi lahi inna lillahi tsakaciya don bawa abdulkadir ko yana tsaye ba zai iya hana ka faduwa ba mota ba za ta zo tana rawa faduwa ba a raka kiran wali wali ba zai iya kama ta ba kuma inda wali ma sai ta kashe wali don ta sha kashe wali shi yasa ba a kiransu to a takaicen takaita dai kiran wani ba Allah ba da ya maka abin da ba mai yin shi sai Allah to wanda ya haka ya yi shirka in ka mutu kada yi ka mutu a mushriki sai kuma shirka ta da'a wanda mun yi bayanin ta wancan sati ko ka rinka ma wani biyayya ido rihe ya ce kaza halaka ne kaza haram ne to ka yi shirka sai shirka ta tsoro ka rinka jin tsoron wani kai ya kashe ka kai ya talauta ka kai ya hana ka maka zaman lahiya ba mai kashewa ko ya raya ko ya arzuta ko ya talauta sai Allah da aka irin wannan tsoron karkama wani sai Allah haka nan shirkar wannan soyayya ko mun yi bayanin da ita ma ko ka rinka kaunar wani daidai da yadda ake kaunar Allah ko ma yadda kake san shi ka san shi da Allah to wannan sune shirka idan ka mutu ake kira shirkul azim shi yasa anan yake cewa inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce mafi girma sai yake cewa wa wasaina da insana sai aka hada bauta ma Allah da kyautata ma iyaye za ka ga duk inda Allah ya yi maganar a bauta mishi sai ya raba da kyautata ma iyaye su uwa da uba ba a cewa wane yana bauta ma uwayen shi wannan kuskure ne dan uwaye ba abun bauta bane waye abun bauta Allah kuma abun bauta ɗaya ne ko bi ne inna ma ilahukum wa ilahukum ilahun
ilahukum ilahun wahid abin bautar ku abin bauta kwaya ɗaya ne ya ku halittar duniya gaba ɗaya babu wani abin bauta sai shi Allah shi kaɗai don haka kuma shi ne arrahamanin mai yin rahama ga bayi maza da mata kafirai da muminai kuma mai ji keɓe jin ƙaila na kiyama gobe kiyama ga muminai to in ba wannan arrahamani ba ne babu wanda ake bauta ma sai arrahamani arrahimi kaga ubanka kuma ba arrahmanu bane ba arrahimu bane uwa ba arrahmanu bace ba arrahimu bace ita ma baiwa arrahmanu ce baiwa arrahimu ce uba bawan arrahmanu ne bawan arrahimu ne sarki bawan arrahmanu ne bawan arrahimu ne haka ne malami bawan arrahmanu ne ba shi bane arrahmanu dan haka nan ba a cewa wane yana bauta uwaye kowa ne yana bauta ƴan ƙasa bauta ma ƙasa wannan duk shirme ne wane yana son ƙasashe ake cewa yana kyautata ma ƙasashe yana aiki don gina ƙasashe an yarda da wannan amma ba a bauta ma ƙasa Allah ake bauta ma ƙasa ba abin bauta ba ce Allah ne abin bauta don haka nan Allah ya ce a haɗa shi in ya ce a yi bauta sai ce a kyauta ma iyaye don ka gani ka ga ce wa abudullaha ku bautawa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kar ku haɗa shi da komai sai ce uwa da uba su kuma a kyautata musu sai ce wa qada rabbuka
alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka ubangijinka ya zartar da hukunci Allah ta'budu kar ayi bauta illa iyyahu sai gare shi uwa da uba a kyautata musu kaga ashe uwa da uba kyautata musu ake saboda su ba sallah ba ake musu ba azumi ba ake musu ba zakka ba ake musu ba yanka ba ake musu wannan duka Allah ake ma kuma ba uwa bace take cewa kaza haramun ne ko halaka ne kaddara idan mahaihinka yana shan giya in yace maka kaje ka sha giya to ba zai yi maka sha giya sai ka ce a'a baba Allah ya hana kai ma Allah ya ce ka bari kar ka sha ba za ka sha ba idan uwarka tana shan giya to ba za ka sha ba idan babanka yana sata ba za ka sata ba idan babanka yana wannan sai da giya kai ba zai baka ba aiki ka rika kai da giya sai ka ce wannan duka haramun ne kenan bai da izinin ya ce halaka ne ko da kuma kai to kai ma ka yarda babanka ya saka amma da kai da shi duk kuna haram wannan dukan ku zaman to masu saban Allah ne amma karka ce in babana ne yasa niyya na iyaye akwai yadda ka iya sai ka ce mishi Allah ya hana kai ma ba wai ni ka sa ni in yi ba kai ma bari a mai wa'azi in ya ki denawa ba lashi bane amma idan yana shirka matsahi ne shi yana da wani dan akuya da yake tsahi da shi ya ce kai ma wannan ɗan akuyan ga yadda za ka raƙa yi duk shekara ga abin da za ka raƙa yi sai ka ce a ni ba ba yi ba idan ya ce ga wasu kambuna da ake shafa ma mai duk shekara ana shafa musu zuma ana shafa musu kitse ana ajiye su a kurtu a kai kogon tsamiya a ɓoye gida bai rasa arziki ka ce a a baba wani abin a bari shi ni ba na yi ba kai ma ka daina yi wannan tsahi ne ba zai yi ba duk wanda ya haka ya zama matsahi kenan uwa da uba me ya kyautata musu ciyar da su shayar da su musu wurin zama mai kyau musu magana mai kyau idan suna da bukata aiki a musu idan suka aike ka kaje idan suka ce zo ka zo idan suka ce i mana wanki ka musu ina son abinci kaza in kana da shi ka ka musu wannan shine ake kira ihsani idan akwai abokin ya zama ubanka abokin babanka ya zama babanka kana mishi kyauta kana girmama shi in ka ganshi da kaya ka karbi kayan in ba ya da abinci bane ka mishi ce bane goran mahaihiyarka ta zama mahaihiyarka ita ma ka girmama ta ka je ka diyarce ta kanuwar babaka kanuwar babanka wan baban wan babaka haka duka mazansu da matansu wani ake shi ake kira kyautatawa ba ibada ba su ce maka karka yi kaza karka koyi sallah karka yi wane ne kamar yadda kawai wani uba ya ce a'a shi bai yarda ba dan shi ya ajiye gemu sai dai ya aski kuma annabi ya ce kar a aske babanka ya ce a aske to babanka ne zai haƙura abu umarnin annabi ya ce kai ma baba ka daina askewa Allah ya ce ka ajiye geman manzo Allah ya ce ka ajiye geman ka yace ka saba ma yahudi da sara ka ajiye geme baba kar ka yarda kai kama da yahuda da sara bai yiwa uba ya shiga cikin wannan dokar yayi yayi matsayi dan ba dokar shi bace iyaye su san iya matsayin su matsayin Allah daban matsayin iyaye daban matsayin ƴaƴa daban matsayin yayyu daban matsayin kanne daban matsayin matan aure daban kar uba ya shiga hurumin ‘ya'yan shi, kar ‘ya'ya su shiga hurumin iyayensu. Bai yiwuwa misali ɗa ya shiga hurumin ɗiya shi, ma a ce ɗanka yana da aure, kuma kai ka rika hukunta wannan matar tashi da mummunan hukunci, ka ce sai an yi kaza, sai an bar kaza, wani abin ma ba haƙƙinka ba ne ba daidai ba ne. Wani abin ma ba haƙƙin uwa ba ne ba daidai ba ne, iyaye su tsaya a matsayinsu. Kuma ‘ya'ya su ma su san da matsayin iyayensu kar su ɗauki iyayensu ba su da daraja. kar wurin aikinka ya hi ubanka daraja kar abokinka ya hi babanka daraja kar matarka ta hi innaka daraja ana so ka kyautata ma uwa ka kyautata ma ubanka wannan shine kyautatawa sai Allah yake cewa mi anashkurli waliwalidayya sai ce anashkurli ka gode mini shukura ita ce bauta ma Allah da abinda Allah ya baka kenan lahiya Allah ya baka yi kai sallah kai azumi kai zumunci kai gaskiya kai amana ka karanta alqur'ani kuɗi Allah ya baka sa kuɗin wajen aikin ibada ka yi ayyuka alheri wali walidai ka haka ka gode ma iyayenka uwarka ka girmama ta ubanka ka girmama shi duk duniya kar ka ɗauki akwai wani ɗan adam mai mutuncin mahaifinka ko mahaifiyarka kowaye shi bai kai mahaifanka daraja a wurinka ba an gane ko sai Allah ke cewa ilayyal masir
ilayyal masir ko tani makoma gare ni take kenan da kai da su dukkaninku za ku dawo zuwa gare ni an gane ko ni kuma zan yi ma kowa sakamako da abin da ya aikata cikakken sakamako sai Allah ke ciya mi wa in jaraka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tud'ihuma wa in jahadaka idan suka yi kokarin sijaka su yi rigima da kai sai ka hada Allah da wani cikin abin da Allah bai saukar da ilimin a yi shi ba kasa ita shirka ba ilimi ba ce jahilci ne don ba inda za ka je a raka koya maka tsahi sai dai wurin wawa kuma he mai koyan shi sai wawa a ce kawai kai abin da kake koyo tsahi yau ilimi ne abin da shaidanci ne ilimi na kirki abin da zai yi amfani shi ake koyo kuma ba a taba saukar da wani wahayi na ai shirka ba duk annabin da ka sani ba annabin da ya zo da ai shirka sai dai ka dai ya zo da ka ai shirka to idan aka zo aka ce kai shirka karka musu biyayya Allah anan da kanshi ya ce idan suka ce ka yi wani addinin da ba na musulunci ba Allah ce kar ka yi to idan Allah ne ya ce ka kyautata musu kuma anan ya ce kar kyauta musu ashe kaga Allah ba zai zalunce su ba me yasa anan Allah ya ce saboda haƙƙin da suka shiga ba nasu bane anan dan mu bambance tsakankanin haƙƙin uwaye da haƙƙin Allah ka san so da dama in aka ma mutum magana kaza da kake Allah ya hana mandan Allah ya hana shari'a ta hana wannan abin ba daidai bane sai ce i ni ma na yarda shari'a ta hana to amma uwayenmu da kakanninmu suna yi yaya muka iya yanzu idan muka daina kenan mun dauki iyayenmu ani kai za ka san ami suke idan wannan abin da ka faɗa lalle ne haka ne suke to iyayenka bata ne suke dole ka bar shi sannan idan suka je Allah ya zai da su wannan ba mu sani ba ta iya yiwuwa su suna wani ya ɗora su kan shibiya ba su ɗauka ba haka ne kai kuma an maka maganin wannan shibiya ka san tsahi ne bai yiwuwa ka bi su idan kuma aka sanar da su suka san tsahi ne suka ce shi za su yi to ba za a bi su ba domin inda ana biyan uba da annabi ibrahim baban wani bai heba baban annabi ibrahim da sai annabi ibrahim ya bi uban shi a zamna lahiya ko ko ko kana so ka ce mini kai kahi ibra annabi ibrahim sanin zafin mahaifinka ina alama ta kasan zafin mahaifinka wanda a kalli a kalli abincin da kake bashi abu kalli wanda kake ci a kalli rigar da kake sa a kalli wanda yake sawa bal ma wanda suke birane wasu iyayensa suna ƙauye ko shi in ya zo ƙauyen ba zai iya guni ba sai dai ya je da ruwan shi a mota ya komo nan ne za ka ce wa kaiwai wani mutumin kirki ne idan kilim ɗinka ya lalace ba za a kwana ba hajiya za ta yi waya ta yi tabga waya kilimatizar ɗin muha a samo mai gyara wallahi duk inda mai gyara ke kadin gibo buga waya ya yaro shi kuma a garinsu ba wuta bare kilim wutan ma babu kuma haka aka aihe ka a cikin wannan wurin yanzu baka iya barci da kilim kuma yanzu a yi zancen wani abu karkaciya wai ka san zahin babanka kawai don ka raina mutane ka ɗauke su ba san abin da suke ba wani zahi ne mutum suka zai wani wadda kake in ana son wani abu a wurin shi sai dai abu ta kan matar shi idan matar shi tana yi da kai to yanzu ka yi gida da mota amma wallahi dan yan gidansu kannan shi ma suna da cikin wahala da yunwa ba ta ake ba da ka aihi dan bariki gara ka aihi matar shi idan ka aihi diya ka ba dan bariki to in Allah ya yarda in ya samu ministar kai ma ministar ne uban mata amma uban ministar ba lalle bane zan ministar yana na akalakan shi amma uban matan ministar to ministar ne uban matan gwamna gwamna ne uban matan president shi ma president ne kannan matan president wallahi billahi daga nan in suka rubuta karra a rubuce suka ce ma kowane jandarma ko kama wannan bas tambayawa da an je me ya kamo shi in suka ma sai bai haka ce a to mai gida ne ba shi aka zaba mijin ya shi aka zaba yau sai daga hukunci wallahi mai hatara da haka nan Allah idan ya sanar da mu iyaye da haƙƙin da matsayin sa nan da girman su amma tsahi ba a yi sai Allah ke cewa wa sahibu ma fi dunya ma'rufa ka kyautata musu karayu da su a nan duniya da abu mai kyau dan suna tsahi karkake ba su ci da sha karkake sauraron su tsahin ne karkayi sai Allah ke cewa wattabi sabila man anaba ilai ka bi tafarkin wanda ya mayar da al'amarin shi zuwa gare mu waye wanda ya mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah akwai wanda ya kai annabi Muhammadu mai da al'amari zuwa ga Allah kamar annabi Muhammadu to duk wanda ka sani ba shi ake bi ba annabi Muhammad ake bi shi ya sanya muka ce muku babu wata ɗariƙa a duniya da zamu bi sai dai in ɗan ɗari mai shehun ɗariƙai wa yake bi annabi Muhammad to mu ma annabi Muhammad zamu bi tsakankanin mu da shi idan muna buƙatar wani ilimi mu tambaya in ya sani ya gaya mu mu ma wanda muka sani mu gaya ma wani amma ka kafa ɗariƙa mu bi alƙur'an ba mu bi kuma kai ma da kake bi baka da hujjar bi ba inda Allah ya ce a kafa wata dariƙa bi bar ma dai ka samu ayar da Allah ya ce ka bi dariƙa wala tattabi usubula Allah ya ce ka bi dariƙun kadiba tafsirin jalalaini subula din nan sai ya ce jam'i ne na at-turqi shi ta a ɗariƙoƙi da zahiran ya faɗe su ya ce kar ku bi ɗariƙoƙi kuma na kowa ko wali ya kafa ba a bi don ba wanda ya ba wali izinin kafa ɗariƙa wa ya gaya mushi ya kafa ta idan akwai walin da ya kai sayin na abubakar ya taɓa kafa ɗariƙa akwai walin da ya kai sayin na umar akwai walin da ya kai sayin na usmanu akwai ɗariƙa usmaniya akwai ɗariƙa sayin na aliyu akwai ɗariƙa sa'ad bin abi waqas akwai ɗariƙa abdurrahman bin auf yau me yasa su bisu ɗariƙa ba su ɗariƙa annabi muhammad suke bi sun san ba a yi amma ana malami ya karantar da mutane a iliminsa a ce wannan almajiran malam wane ne kamar da ake cewa mazhaban malikiya imamu malik ba shi ya kafa mazhaban ba bai taba cewa ba wannan mazhaba sunanta malikiya da ranshi bai ma san da kwaita ba karantarwar da yayi ce da fatawar da ya bada wanda suka koyi ilimi a wurin shi sai ake kiransu mabiya malik tilas idan mutane suka taru wancan ya faɗa wancan ya faɗa sai ka samu bambancin fahimta tsakankanin wani da wani to yadda wani ya fahimta idan ka goyi bayan sai a ce kai dan mazhaba shine kaga fahimta ce kai ka goyi bayan fahimta shi misali ga misali a sallah zan tambaye ku idan ana sallah sai ka tardo liman yayi ruku'u kai kabara kai ruku'u wannan raka'a ka same ta ko bai ka same ta ba eh kuna da hujja eh me hujja ku ta in katar da an yi ruku'i ka samu ruku'u man adarka ruku'u faqad adarka salah
man adaraka wannan raka'ata ruku'u
labarin hadithin ba ruku'u bane man adaraka raka'atan faqad adaraka wanda tar da ko raka'a da cikin sallah shi abinda ake kira da in katar da ruku'u ka samu sallah fahimtar malamai ci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa iza uqimatu salatu famshu ila salati wa alaikum bis sakinati wal waqari fama adraktum fasalluhu wama fatakum fa'tumu sai aka samu ga wani ababakarata ya zo ya tar da mandan Allah cikin ruku'u sai ya ga kan ya zo ya haɗu da sahu ya shigo masallacin amma masallacin bai cika ba kan ya kai ga sahun ya daidaita sahu kila manzan Allah ya ɗaukako sai shi ya yi kabara ce Allahu akabar sai ya yi ruku'u sai ya dawo guyon sai ta yi a duken har ya je ya daidaita da sahu sanda manzan Allah ya ƙare sallah ya ce mi yasa kai haka sai ya ce na yi ne don ina kwaɗayin intar da wannan raka sai manzan Allah ya ce za da kallahu hirsan Allah ƙara ma kwaɗayin san alheri sai ya ce wala ta'ud ko wala ta'adu nan ma malamai suka yi ta magana domin ta ce da ailikawa da dal to ta'adu ne ko ta'udi ne ko ta'ataddu ne shi yasa malamai su wasu ka ce ta'ataddu ne wala ta'iddu ne kada ka kidaya da ita wala suka ce wala ta'adu ne kar kai gudu to imam malik da yazo sai ya dauki ma'anar wala ta'adu kar kai kar kai gudu he ce la dinnan nahiya ce ta'adu filil mudari wanda fi'ili ne mudari majzumin bila nahiya kenan inda ban babu la dinnan he zo ta'adu ne to sai a da wawul da wawu to he zaman to majazumin ne bila nahiya he aka jazama din wawu aka ce wala ta'adu madadin ta'adu tunda la ta zo nahiya he ce da haka karkai gudu ne imam shafi'i da yazo he ce babu wannan raka'a dan ka samu liman yara ruku'u kai ruku'u ka shiga wannan raka'a ta kurce maka kayi ka tayi amma dai in ka tashi sai ka sake ka wannan raka'a me hujja ka imamu shafi ya ce to ya za a yi karanta fatiha farilla ne kuma yi tsayuwa ga karanta fatiha shi ma farilla ne farilla bi ta kubce maka a raka'a ɗaya kuma duk ta raka'a tana nan don allah mu yanzu a nan fahimtar malik muka daga ko ta imamu shafi ta imamu malik duk wanda ya zo ruku haka ya sauke sauri allah haka wani duka ko sai ka yi he ka samu kenan a nan dole kar da kai a nan mazhaban malikiya kake bi aka ne shehu mazhaban malikiya oga kake bi to a nan shi ake kira mazhaba ba wai shi ba ne fahimta kuma ko kai ne aka yi wannan he ka zaɓi ɗaya ai maza yanzu misali wanda ya zo cikin tahiya ka gama ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid atahiyar farko da atahiyar ƙarshe imamu malik yake cewa idan kai atahiyar farko mustahabi ne amma atahiyar ƙarshe wajibi ce imamu shafi yace da tahiyar farko da tahiyar ƙarshe duk wanda baka ma salatin annabi ba babu sallaka ta rushe shi kuma ya yarda an a tahiyar ƙarshe ce baka talata to ni ina masu tahiya bakin salihina su a shadu Allah ilaha illallah babu shi bare salatin annabi to a duk mazhabar duniya ta yarda in baka ma annabi salati ba a cikin tahiya in kace assalamu alaikum kafin salatin annabi babu wannan sallar ka rusa ta ana akwai a da magaran sallar dewa ta mutu haka ne ko ba haka ba sallah nawa za a fiki to wai a malikiya suka yi rangwamen a ta harko ta hiyar harko ba sai kayi salatin annabi ba amma a ta biyu dole ne a shafi'iya kuma suka ce da ta harko da ta biyu dole ne to yaya kai da baka ma yin shi kwata-kwata bakin wala ibadillahi salihi da assalamu alaikum wallahi tahiya ba ta yi ba sallah kuma ba ta yi ba ta rushe wanda ya ce tahiya bakin salihi na kaji makiyaci me tahiya bakin salihi ne fa tahiya in ka zo salihi ne bata kare ba shi ya sanya ku kula da ibada ba ibadar da aka sa kuma ku yi ku kiyinta kuma ku yi talaliban kayan banza a dawa Allah sa mu gane shi ya sanya anan mazhaba ba gina ta aka yi ba majama'a ce ta yi karatu ta bita ba ɗariƙa ba ce amma ɗariƙa mai ita da kanshi yake baka idan da za ka yi zikiri kan a baka ko daidai kai wa ya baka sai ka ce a ni gani ne na kwace aikin banza ne a rubuce na karanta na ilimi sai a ce sai an baka wai da ka tambaye wani me yasa sai an bada hece yo naji aure ba sai an baka ba yanzu Allah na hujja ce wai idan mutum yayi jima'i da mace ta aihu da wadda aka yi jima'i da ita addina ta aihu da wadda aka yi a jima'i da ita da aure ta aihu duk ba jima'i bane ba a aihuwa bace amma ɗaya halaka ɗaya haram ko me yasa wancan ya zama halak sai da aka tambayi wali ya bada to yanzu ka ce wai shine hujja sai in kai wuridi kai zikirin dariƙa in ba a baka ba to baka tambayi waliyin dariƙa ba ya baka to wancan waliyin mace ya bada a tambaye shi ya bada daga umarnin walin ne ko daga umarnin Allah da manzo ne Allah ne ya ce kar a yi aure sai da ni sai da wali to shi kuma ya ce kar a yi zikiri sai wali ya bada to babban wali annabi muhammad ya koyar da mu zikiri ya duk abin da ya ga annabi ya yi koya mu ne yake kuma ya ba kowa ba sai wani ya baka ba shin idan kai ba ta yi ba annabi ya ce a karantar da al'umma kuma an karantar da su yanzu a koya muku zikirin nan kawai kuka bai yi ba yanzu misali he na zo na ce ku zo mu yi karatu he na ce alhamdulillahi rabbil alamin kuka ce alhamdulillahi rabbil alamin kuka nina idan kuka je kuka yi ba ta yi ba sai na ce ku yi kan nan ta yi a yanzu idan a koya ma salatin annabi in kai bai yi ba abin da ba a so ka je ka koya da kanka don ta iya yiwa ka har da ce kuskure ba abin ba ne amma in ka koya yayi ba sai wani baya baka da haka yan uwa ba wani abin da yasa muna bin annabi Muhammad dan an ce wata bi sabila man anaba ilayya bi tafarkin wanda ya maida al'amarin shi zuwa gare mu waye wanda ya kowa mai da al'amari zuwa ga Allah annan Muhammadu duk wani wanda ya mai da al'amari zuwa ga Allah ya koya ne wurin annan Muhammadu da aka kai tsaye muna kokarin koyan sunna mai aiki da ita ne mu mabiya dariƙa annabi Muhammadu ne kai tsaye duk wani shehu da wani wali da sufi da kudubi da gausu mu haɗa akan hanya annabi Muhammadu in ya sha kwana wallahi ba za mu sha kwana ba ba abin da ya gama mu da wani shehu sai illa bin annabi shehu in mabiyin annabi ne hanyar mu daya in bai bin annabi ban ruwan mu da shi wannan shine sai Allah ke cewa mi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun thumma ilayya marji'ukum sannan makoma gaba ɗaya zuwa gare ni take ta ku ku halittu kakkab din makomar halitta zuwa ga Allah take za a bai da kowa zuwa ga Allah fa unabbi'ukum kun ba ku labari bima kuntum ta'maluna da duk abin da kuka aikata a nan duniya wanda nace in karba in ba da lada wanda ba ni ba nace in azabtar da me shi sai Allah ke cewa mi malam يا بني إنا إن تكن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله mm.
إن الله لطيف خبير ya ce ya bunayya ya kai ɗana har yanzu dai wasiyar wannan bawan Allah ce bayan ya nuna mishi bin Allah tsantsa ya nuna mishi kyautata ma iyaye sai ce ya bunayya ya kai ɗana innaha yadda lamari yake ita saban Allah ko shirka in ta kumi fiqalu habbatin idan da shirkar da kai ko saban Allah da kai kamar ƙwayar komayya yake misiƙala habbatin kaman ƙwaya ne min khardalin na gadagi ko na komayya don ƙananta tsahi ko ƙananta saɓan Allah. Fatakun fi sakaratin kuma wannan abin saɓan ko tsahin ya zamanto a cikin dutsi tsakanin dutsi da dutsi aka watsa aka ɓoye abin. Aufin samawati ko a cikin sasannin sammai aka je aka yi, aufil ardi ko ƙasa aka tona aka yi, ya ati bihallahu sai Allahu Allah ya biya ati biha ya zo da wannan abin ranar kiyama wa nada'ul mawadin liqatl al-yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsin shay'a zamu ake ma'aunin adalci ranar kiyama za a auna karamin aiki ko mun kananta shi sai yayi nauyin shi ya fito a sike na lada ko dani dadrihi ba a zalimta bawa da komai faman ya amal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarah duk mutumin da ya aikata aiki ko kwaye komayya ne sai an gwada mishi na alkhairi ko na sharri kuma sai an ma sakamako a kansu illa na sharri wasu in an gwada ma sai a yahe ma kan a saka ma wasu kuma na alheri kuma in an gwada ma sai an biya ka shine bambanci dan haka nan kar ka dauka akwai wani karamin lahi ko babban lahi ko karamin lada ko babban lada wallahi sai Allah ya zo da shi inna allaha lalle Allah la'ifun mai tausasawa ne shi Allah mai rangwamtawa ne ga bayansa mai sauƙaƙa musu ne khabirun kuma sannan masanin abin da ke ɓoye ne wanda yake la ya hafa alaihi ashiya abubuwa gaba ɗaya ba sa ɓoyuwa ga Allah da haka nan yana zuwa da su ya san su ya san bayyanannen abin da yake bayyane ya san abin da ke boye in an ce alhabiru wannan al'ilmu bi bawaɗin al'umuri ilimin abin da yake boye na al'amurra idan aka ce al'alimu kuma masani akan abin da yake fili sai kuma mai ci gaba يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ya ci gaba da mushi wannan gargadi ya ce ya bunayya ya kai karamin dana aqimus salata ka kyautata sallah bi hududiha da dokokinta wa furudiha da farillanta wa awqatiha da lokutanta ka yi sallah ta ilimi akan lokacinta akan ka'idodinta da dokokinta da farillanta da wajibanta da mustahabbanta yake cewa sannan wa amir bil urfi bil ma'rufi kuma kai umarni da abu mai kyau ayi ibada a kada a bautawa Allah ayi gaskiya ayi amana ayi ilimi ayi adalci a daina ƙarya a daina hasada wannan shine al'amru bil ma'rufi yace wanha anil munkar sannan kuma kai hani da mummunan abu ka rinka yin hani da mummunan abu to sanda kai umarni da kyakkyawan abu kai hari da mummunan abu sai ya ce wasu bir alama a sabaka lalle haƙiƙa ka yi haƙuri da abin da zai same ka kaga dole a wajen sallah bai ce mishi ba ka yi haƙuri abin da zai same ka a wajen shirka ma bai faɗa ba a wajen kyauta ma iyaye bai faɗa ba ko amma da ya zo wajen wa'azi ya ka yi haƙuri da abin da zai same ka dan abi ne ana yin shi ka zo ka ce haramun ne kuma ka ka dalili wani ya saba rigima da ku to sai ka yi haƙuri wani zagi zai yi to ba zagin ba kai za kai sai ka ce a ga dalili ƙila kai da kake faɗa ɗin ka iya zama tawa kana cewa kaza ne ashe baka gane ba ba haka bane sai wani ya zo ya taimake kai gyara ma shi yasa ba a faɗa in ka ji kayi faɗa baka da abin da za ka faɗi mara abin faɗi sai ya faɗa amma mai abin faɗi baya faɗa shi dai sai dai ya faɗa kuma in ya faɗa a gane mara abin faɗi sai ya faɗa don haka ne yake cewa wasu bir alama a sabaka sai ce inna zalika min azamil umur lalle yin haƙuri wajen al'amuri bil ma'arufi wanne hai'anil munkar yana daga cikin manya-manyan al'amurra ai inna sabara ala azan nasi yin haƙuri akan cutarwar mutane lamin al'azamil umuriya daga cikin al'amurra masu girma ba kowa zai iya ba haƙuri ya komi wahala wani in wahala ta same shi ya bari wani in talauci ya same shi ya bari wani in zagi ya same shi ya bari wani in ya ga manya ba su so ya bari wani in ya ga masu kuɗi ba su so ya bari to shi ko so ake yi idan manya suna so a yi in manya ba su so a yi in masu kuɗi suna so a yi in masu kuɗi ba su so a yi in saraki suna so a yi in ba su so a yi saboda wanda yi su girma yana so idan kai mai kuɗi ne Allah da ya hika kuɗi yana so dan kai baka so sai ne idan kai sarki ne Allah da ya hika sarauta yana so dan karamin sarki bai so sai ne idan kai malami ne Allah ya hika ilimi yana so manzo Allah ya hika ilimi yana so sai ne dan haka abu Allah da manzo ko kowa bai so ba sai mi Allah yake cewa wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya ci gaba da yi mai gargadi yanzu kuma ya gama da nau'i'ikan ibada da ta shahi tsakankanin shi da Allah ya dawo tsakankanin shi da bayan Allah banda iyaye akwai sauran jama'a a duniya ana rayuwa sai Allah ce wala tusair haddaka linnas idan za ka yi magana da mutane karka ɗauki mutane a raine kana maganar su ko kallon su ba kai dan ba su isa ba ko idan za ka yi magana sai dai ka gaya ma wani babban kusa da kai shi ya gaya musu su ba sai su yi magana baki da baki da kai ba idan abinda za ka yi saraki suna yi wayan an jefa da sarki yana hajin hausa wai sai dai ya haka na iya gaya ma wani sai ce sarki ya ce Allah muku albarka sarki ya ce sannu yau shi ya faɗa mana mishi wannan girman kai ne tun da yana iya magana manzan Allah yana magana da mutane ya hika annabi suleiman yana magana da mutane ya hika mi ka rike ba kai kai da masu mulkin ƙasa na mabata yanzu akwai sarki a ƙasar da ke da jirgin sama wanda kawai jirgin sarki ne in ya tashi kai fita mota ma da ya an baka ko ba ba su baki kafin a ba su akwai sarki da bai iya saya maka shi mota ko yau kuma kai yanzu gashi man da annabi sallallahu da yake da iskan take daga shi ta yi tahiyar wuni guda da shi a cikin awa daya da aljannu da tsuntsaye da dabbobi da mutane kai da aljanin tsoro ma ke baka kana sarautai hotel wahe ta tada ka da gari kuma ai wannan girman kai ne da aka yake cewa wala ta sa'ir haddaka lin nas karka karkata kanka da mutane kan raina su kenan karka yi girman kai a yana ana dan shi daga yi ma mutane girman kai ya kau da kai idan ga mutane baka daga musu hannu baka musu gaisuwa in ka targa mutane ka ce assalamu alaikum su ce wa alaikum assalam ka wuce in manyan ka ne ka tsaya ku gaisa wannan girmamawa ne bai hana kai daraja ba shi yanke nuna wai kai karami ba ne akwai wani karamin mutum da aka samu a wajenmu yana son mulki wai sai ya duba dattijan da ya kai kamar shekara 60-80 wai sai ya zamda shi bai shekara 30 ba wai sai ya zamda wai dattijan yake so ya zo ya gaida shi to kaga irin waɗannan su ne ba su da tarbiyya ba su da albarka ba yara ba ne na kirki komi ka samu kowaye kai ba hakowa bane ba irin wannan yan sarauta ce da ake tashe kana yi ka kasan idan saraki zai gaba su da kuɗi na ce wani sai su duba wani sakare su ce ya ka a maka galadiman gari kaza ko ohon gari kaza alƙalin wuri kaza a maka alƙali kai tarawuni kana zuwa baka san wanda zaka ma shari'a ba kuma kai baka yi shari'a ba aikin banza to irin wannan kar ta saka girman kai ka dauki mutane ba san abin da suke ba wala ta sa'ir halaka lin nas wala tamshi fil ardi marha kuma karkarin ka tafiya akan ƙasa kana takama irin tahiya ta raini ka sa akwai wanda in ka ganshi tahiyar shi akwai girman kai a cikin wallahi mun zamna a wasu garuruwa akwai wasu mutane wasu dattawa uwayen wasu masu ma'aikata ne wai dattijo idan ya ɗauko sandar shi in yi hakan nan to tsakar kwarta zai bi kwarta wannan wata mota wai he dai kai ka bi shi a hankali baka isa ba kuma idan ka danna wannan sonari to sai a fito ana zazzagin ka bai wani ce Allah kare yan ruwa ruwa kwarai kwa da yan ruwa ruwa tashi yau suka tashi da irin wannan to irin wannan tahiyar ta banza ba a yanta Allah ya hana tahiya ana girman kai sai Allah ke cewa bi inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur lalle Allah baya kaunar duk wani mai takama mai rena mutane fakhur mai alfahari mai nuna isa Allah bai san shi kuma in Allah bai san ka azabtar da kai zai sai Allah ke cewa ne wa qasur fi mashika wa ghadud min sautik inna ankara laswati la sautul hamid sai ke cewa wa qasur fi mashika hatta da tahiyya sai da ya koya mishi yace ka rinka takaitawa a tahiyyarka kar kai tahiyya bagan bagai irin tawawaye kaman kaman kaman ana biye da kai da gudu kuma kar kai tahiyya kaga ayyacin an hana ka tahiyya ta takama ko to kuma ba a san kai tahiyya irin ta sakar karu kuma ba a yi san ka raka tahiyya irin ta raggaye so ake ka raka tahiyya ta tsaka tsakiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mu'minai yadda suke Allah ma ya nuna mu'minai yadda suke cikin abinda malamai suke magana suka ce cikin karatun tutu wanda musulunci ya yi magana ai kaga dai ban mota zamanin annabi ko to amma akwai ilimin farmi a qur'ani domin Allah ce wa ibadur rahmanul ladina yamshuna alal ardi rahmanul ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama anan ubangiji ce bayan Allah mai rahama tahiyar su ma a bisa ƙasa ta kwantar da hankali ce ba ta da hankalin bayan Allah kaga duk wanda zai ɗauko mota ko moto a guje cikin jama'a to ba cikin ibadar rahama ne sakarai ne kawai kuma alama ce ta bai da tarbiyya baban shi bai mishi tarbiyya ba uwar shi ba ta mishi tarbiyya ba ko kuma an mishi yaƙi ɗauka shi ya sa kun ga ‘yan masu tukan mashin a biranenmu da ƙauyukanmu kun ga ƙasar nan ta da magaran to billahi da ina ba mu shawara mu tafi mu sake tarbiyyar ‘ya'yanmu duk dattijan da yake ganin dattijan kirki ne ya sake ɗamara alƙur'an ba mu gaba a ƙasa mu ba mu gaba dattijan kirkin da za ka ce a ƙasa dattijan kirki ne dalili ko yara suke gwadawa yanzu waɗannan yaran kowa da uban shi kuma kowa ya mushi uban shi ya mushi magana shin yaran ne suka kibin uwayen duka uwayen na kirki ne yaran ne kare su to me dalilin yin haka ana samun haka dama ana yin haka a sami yara ɗari bisa ɗari kowa ya kan gani ma uwayen shi yanzu hadarin da ake a ƙasar da magaran ba a yin shi a Kano ba a jihar Kano kakab wallahi motoci da suke jihar Kano sun yi ƙasar Nijar duka yawa Allah akwai gari ɗaya da ya fi mutanen Nijar motocin garin sun yi na Istanbul ta ƙasar Turkiyya. Motocin garin Istanbul sun kai miliyan goma sha bakwai. Su ne adadin 'yan Nijar. Amma shekara biyu ake ba a kaɗi ba wani ba a yi ba karo. Amma munan in ka tafi irgens mota ta faɗi, mota ta bige, moto ya bige, an haɗu da moto, wani irin mutane ne wani. yanzu ya za ka yi inda a ce ɗanka ne wannan babanka ne ke ma wannan wakasar fi mashika taƙaita a cikin tahiyaka kana tahiya kana taka mutane kana tahiya kana kaɗe mutane kana tahiya kana ɗauke da waya kana bisa mutu ka waiwaya kana kallon wani abu mutum ne a gabanka shi yana tsaye kai a guje kake kuma kana kallon wani za ka kashe shi waka sirfi mashi ka ka gaba ka samu tarbiyya ba wannan dan dan nan nan kuma in shi aka bashi moto ya yi irin wannan gudun to ya kai ƴaƴan mu suke yi wannan sura babu ita ba karanta ta da magaran to dole he mun kakkabe ta mun so mun tarbiyanci kanmu mu kanmu dattawan kuma mu zo kan yara amma a moto ba hankali a mota ba hankali a kura ba dan kura ma bai hankali mai belo bai hankali mai amalanke bai hankali yanzu amalanke nawa ta mutum nawa ta kashe a kasan su zo su ba hanya babu alama he ka zo a guje kawai he ka iske amalanke ka shiga ka mutu mutum nawa ya mutu duk wasu an je lahira a kira mai amalanke a kira wanda bai sa ba alama a da akai ku kun kashe mutane dalili saboda duk wanda suka mutu nan ku kashe su to ya kamata mu sake tsayawa mu ma kanmu tarbiyya rayuwarmu da muke a biranenmu da ƙauyukanmu alƙur'an ba ta nuna rayuwar mu muna karanta alƙur'ani da aiki da shi ba wanda ya wuce ka zage shi ba wanda ya wuce ka hankade shi idan ka shiga kasuwa wannan ya tungushi wannan wannan ya hankaci wannan babu ba ba yaro a bisa titi babu ba yaro kai wallahi akwai abin tsoro akwai abin dubawa wannan sura bata mana amfani ba kenan waka sai bi mashayika sai yake cewa waga dudumin sautika idan kana magana ma ka takaita ba wa'azi bane kake amma ka zo a raka gardama daga nesa ana jinka so ake idan kana magana ka yi ta a nitsa da hankali amma wannan kugi to alama ce ta baka da tunani baka da nutsuwa yake cewa inna ankaral aswati mafi muni daga cikin saututtuka la sautil hamir sautin jaki ya fi muni a cikin saututtuka gaba daya don shi ne yake da alama da shaidan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kuka ji kukan zakara alama ce sun ga mala'iku amma idan kuka ji jaki yayi yayi ake kiranta ruri to ya ga shaidan ne fata'awwazu billahi minash shaitan ya ku nemi tsari da Allah daga sharrin shaidan fa inna hara'at shaitana in kan shaidan ku jaki yayi wannan kugin ya ga shaidan ne da haka nan kukan wuta ma irin kukan jaki ne zaka ta dauka da karfi ta kuma zo a hankali ha hehu shine zahu shafiqul wada wa zafir haka wuta take to inna ankaral aswat in kalolin masu gardama musamman masu gardama siyasa masu gaddabar wane ya fi wane wanda kake faɗin ba wanda ya alheri a cikinsu cikinsu ba wanda ya taɓa ba wani ko bi ba wanda dukansu kuma ba wanda ba maƙetaci ba ta gardama tsakankanin billahi ladi mu mai adalci muke ni in kace to kai waiwaye mai adalci a da wani aka zaɓa da ya adalci shi wannan nan an yi zaman bai da gida bai da mota ya ya samu mulki ya samu dukiya ya zama difite ya yi gida ya yi mota ba a gaba ya ma wani shi ma wancan ya gamna a kahotonsu a kwamfanin sa sun gaida take tsahiri guna da yunwa yanzu duk sun bubuɗe sun ci kauri sun yi manyan motoci ku kula da gardama saboda su har kula da gaba saboda su mai adalcin ba mai adalci ba ne azalin ma ma ba mai adalci ba ne shi karan kanshi da mai adalcin da mai azalin dukansu azalimai ne a cikin 'yan siyasa ke da wani yanzu 'yan siyasa ne yake da wani mai adalci a cikinsu ku 'yan nijar suka ma adalci nan wa aka tambaye su nijar kasan musulmi ce suka ce a ta arna ce duk wannan mutanen naku nakan yana ciki nakan yana ciki kai ma nakan yana ciki ba wanda na shi bai ciki suna zamna a sa ta a rubuta ta ƙasa ce ta musulunci ta musulunci suka ce la su ƙasa suka asa musu su ba ruwansa da wannan musulunci su ba ruwansa da wannan ƙur'ani su constitution kawai waɗannan 'yan siyasa wannan da suka yi na banai da na bara da na bara wacan su din dai wallahi su ne suka ce ba ruwansa da ƙur'ani su suka ce nijar ba ƙasar musulmi ba ce a ɗauko a ɗauko bidiyon conference mana a gwada ai ga yana nan ai ba ɓace be ba bane rubutu abu ne na zamani an yi wannan bidiyo cover ɗin shi kowanne a cikin su da ya tashi sai da aka tambaye shi ce a'a Niger layik ce ƙasa ce ba ruwanta da addini da liman da ɗan bori da kawali da kwarto da karuwa da ɗan daudu da mai gari da samariya da shashasha duka ɗaya da ɗan tauri da mahardacin alkwari suka ce duk ɗaya ne kuma su ne kuke ce musu masu adalci ba su ma ba ƙur'ani adalci suka ce ƙur'ani ba littafin dokar ƙasa ba ne su ɗin za su rubuta ma ƙasa doka kuma ƙur'ani ya musu gadin dokai wanda ya saba ma wannan doka akan ƙur'ani suka ce kai ƙur'ani aikin ka zama mai gadi shi gadi yake su suka yi zance zancen Allah yake gadin zancen su sakarkarin banza sakarkarin wuce su suka yi zance sun shakiya da ƙazamin bakinsu da raunin hankalinsu da talaucinsa suka yi zance suka rubuta zancen suka ce shi wannan zance shi za a bi shi zancen Allah ya zama mai tsaro kuma shi ne wai mai adalci wani ma mai adalci ne wani mutumin kirki ne wani ƙura'ani yana mushi gadi bisa ƙura'ani in ka yi sun rike ƙura'ani ko dai gadin ƙuri'a a ba sai ni ƙura'ani ah me yasa baka sa qur'ani akan wani abu aishara Allah shi qur'anin ba a karanta shi aiki da shi sai dai a karanta shi a tsare constitution a karanta shi a baka qur'aka a karanta shi a baka kaza dinka a ran ba haka karanta baki a rantsa da shi saboda rain hankalin mutane to wallahi ba a ma Allah wannan gangancin ku medo hankalinku ku ba Allah wanda ya zo ba ta muka yi muku ba arna ne musulmi ne sabo ne suka yi kuma muna kiran su tuba daren su yau ma in suka tuba su koyar ai in zama wani amma su je ma Allah suna ganin magana su ta ta Allah adalci su suka san zamani Allah bai san ba zamani idan ka mutu kuma zai tsare zamani idan ka tabe to yanzu zaben da za a yi ainan wace kar za a yi zaben gaba David Bansis wa zai ci mulki waye dukte ka ci ko baka ci ba ka kai ko baka kai ba suwa mutum nawa suka yi ta tsarin Demil Bent an za su yi takara Demil Bent suka mutu ko bai ba Demil Bent an za su yi Demil Bent suka mutu akwai wanda kuma Demil Bent an din an yi da su su ne yan gani kashenin wata jam'iyya kuma sun mutu jam'iyyar ta ci mulki su kuma babu su haka kai kowa kai wani kuma ba ta ci ba mulki yana jin haushi ya mutu wani ta ci tashin ta ci yana murna ya mutu ka san ka mutu kuma kai ne ka san zamani Allah bai san shi ba wallahi mu ma kan mu kiyamul layli kada siyasa ta zama rashin hankali yan Niger da abinda ai yanzu wannan abinda nake ciki ai ya ishe ni ishara muna cikin jin daɗi ko muna cikin jin wahala jama wahala ta yawa haka ne amma kun san dai Allah bai ka wahala sai mutane sun saba wa Allah wa man arada an zikiri fa inda da huma yashan tandanka wanda ya kauda kai da alqur'ani zai samu rayuwa mai kunci shi yasa haɗi ya kai 160 kankana he ta 150 jika kuma ba a samun aikin da ake da a samun 150 bai samuwa haka ne ruwa ma yana jarka 120 kai kuma 20 din wuya take maka to irin wannan ma'ishatin dan kace kawai ita bace mun kauda kai alqur'ani mun bi constitution amma ba a samu rayuwa mai kyau Qur'ani ya ce in muka bijire za mu haɗu da rayuwa mai kunci mun bijire mun haɗu da ita sai kuke kama kame ya boganta ba layiki ce Allah sa mu gane a nan ya kamata mu dakata sai in Allah ya kai mu wani lokaci da fatan Allah yi mana albarka Allah ka shiryar da mu سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته